بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha biyar ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da shida ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin sharhu sunna na al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da iyayen shi da malaman shi da sauran al'umma musulmi baki daya a inda ajiya muka karanta hadisi na uku daga cikin hadisan wannan littafi wanda wannan hadisi yake nuna wani ba kauye ya shigo masallaci gurin ainihin sahabbai suna zaune annabi na tsakiyar su yace wane ne Muhammadu cikin ku suka ce wannan farin mutumin nan da ke kwance a kashin gide yace to dan Abdul Muttalib ni fa nazo zan yi maka tambayoyi ne tambayoyin nawa kuma zan tsananta maka zan kuntata kama akwai neman kura a cikin tambayoyin nawa dan haka kai hakuri da ni karka ji haushi na shikenan yayi ta tambaya game da sallah azumi zakka hajji da ainihin wato ya ta tambaya da duk waɗannan abubuwa bai tambayi matsala aikin hajji ba a cikin ainihin wannan to sai muka zo ƙarshen wannan hadisi sai lokaci ya ƙure mana a yau malamin zai bi zai fassara mana hadisin sai ya ce ƙauluhu maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutum ya ce mishi an shiduka billahi ina gama ka da Allah me ma'anar wannan ai as'aluka ina roƙonka saboda Allah ina haɗa ka da Allah yuqalu ana cewa a larabci na shattukan laha na gama ka da Allah ai sa'altuka billahi bi raf'i nashidi na gama ka da Allah ina mai ɗaga muryata ai sauti na ɗaga muryata to kun ga akasin bahaushe kenan bahaushe sai je ce wani ya je yayi yan murya naka ce kayi yan murya da hausa ka rage murya ka je ka roki abu kenan to da larabci kuma wani yayi babban murya shine yayi roko wannashidu abinda suke nufi da annashidu raf'u sauti daga murya wa minhu inshadu shi'ir daga nan aka samu inshadu shi'ir rera waka wa huwa raf'u sauti bihi shine mutum ya rera waka yana mai daga murya wannashidu in aka ce annashidu a larabci at-talibu mai neman abu summiya bihi nashidu dhallati li raf'ihi sautahu bit talabi an kira mai cigiya da annashidu saboda yana daga murya wajen ainihin cigiya jama'a ko kun ga kaza ina cigiyar kaza sai a ce mishi annashidu mai cigiya yanzu kun ga bagawi fa kuma larabci ya koma yana karantar da mu malaman hadisi kenan eh waqila fi qawlihi subhanahu wa ta'ala to game da maganar Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani fa sai malamai suka ce da Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama juna da shi wannan ainihin wato sura a cikin aya a cikin suratul nisa ita ke ita ce ainihin aya ta farko me ma'anar wannan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi ai ta na bihi hukukaku wanda kuke ainihin neman haƙoƙinku da sunan Allah ka ce wani dan Allah ka bani kaza wani na gama ka da Allah sai Allah ya ce ku ji tsoron wannan Allah da kuke wa junanku magiya don su ba ku ainihin haƙoƙinku ka kaulika kamar yadda ainihin a larabci kake cewa na shattuka billahi ai na gama ka da Allah ai sa'altuka bihi wato na roƙe ka don Allah bayan da muka gama jin abubuwan da ke cikin ainihin wannan hadisi na ma'anoni da jawabai sai alhafizul baghawi sharihu sunna sai ya ce wa fi hadha alhadisi dalilun ala jawazil qira'ati wal 'ardi ala al muhaddisi wato malamin hadisi in ya tasa ka a gaba zai karantar da kai hadisi kamar geologist ne geologist mai ilimi gawasat masu ilimi game da harkokin a shiga ƙarƙashin ƙasa a tsakulo man fetur a ɗibo kaza man fetur in aka ɗibo shi fa ba yadda kake ganin shi haka kake ganin shi ba kalanzir in aka ɗibo shi a ƙasa ba yadda kake ganin shi ana ɗibo wani dagwalo ne tattako ne gashi nan a cikin shi za a cire kaza a cire man fetur a cire baƙin mai a cire basilin da kake shafawa kana ado hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cire fiqhu a cire larabci ilimin usulul fiqh ilimin mustalahul hadis yanzu kaji da ya gama koyar da mu larabcin hadisin sai kuma zai karantar da mu wata mas'ala a ilimin mustalahul hadisi ita ce idan na je malami ya biya min karatu ya fassara ya ja baki ya fassara ni saurare kadai nai to a ka'ida sai in je in ce wannan karatun wannan hadisin da ya koya min sai in je in ce haddasana in ko ni na ja baki malam ya fassara to in na je sai in ce qara'atu alaihi ko akhbarani to sai wasu malamai suka ce ko da malam ne ya kai ka ja baki malam ya fassara in ka je za ka iya cewa haddasa ni mun gane wannan to shine bagawi sai ya ce wannan hadisi yana nuna mana halaccin alqira'atu wal ardi ka ja baki ka gifta wa malami karatu ka ja baki ka yi karatu a gaban malami alal muhaddis ga malamin hadisi summa riwayatu anhu kama law sami'a minhu sai kuma ka je ka ruwaiki wannan hadisin kamar kai ne daga gare shi ka ji kamar shi ya ja baki ya fassara ko kun gane wato duk da malaman sun bambance in ka koya malam in ka ja baki malam ya fassara in ka je sai ka ce qara'atu alai ko akhbarani in ko malam ya ja baki ya fassara sai ka ce haddasani sai bagawu yake son ya cire mana a cikin wannan hadisin cewa ko da kai ka ja baki malam ya fassara in ka je za ka iya ba da labari kamar ka ji ne a wure shi me yasa yana son ya hujja da wannan hadisi ne domin wannan mutum ya je ya jiyo labari a ƙauyensu da ya zo ai ba annabi ya tambaya ya gayawa ba ko cewa annabi an ce ka ce kaza sai annabi ya ce i an ce ka ce kaza sai annabi ya ce i an ce ka ce kaza sai annabi ya ce i amma masu ba da labari da suka tashi sai suka je suka ce annabi ya ce kaza amma da bakin shi ya faɗi haka a gurin ko kun fahimta to sai bagawu ya ce ashe yanzu in ka zauna malamin hadisi yana sauraron ka ka ja baki ya fassara ka ja baki ya fassara sai ka tafi ka iya cewa malam ya karantar da kai a halin malam bai karanta maka ba kai ka karanta shi ya tabbatar maka ne kawai to sai bagau yake cire mana wannan ilimin hadisin daga cikin wannan hadisin ko kun fahimta kuwa wato ka'idoji na ilimin hadisi da ka'idojin ilimin usulul fiqh fa ana ciro su ne dama daga irin waɗannan nassoshin na Qur'ani da hadisi in malami don haka ba zai yiwu a gama rubuta ka'idojin mustalahul hadisi da usulul fiqh da sauran ka'idoji ba ba zai yiwu ba saboda kullum ana tafiya ne ana ƙara gano wasu abubuwan ana tafiya ne ana ƙara gano wasu abubuwan ana tafiya ana ƙara gano wasu abubuwan misali malaman usulul fiqh suka ce in aka yi maka tambaya kai malami kar ka ƙara daga abin da aka yi maka tambaya a wajen ba da amsa in mutum ya zo ya ce akar maka lahu farillan alaula guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ne sai ka ja baki kai shiru to amma da tafiya ta tafiya kuma da malamai suka ƙara bincike a cikin ilimi su al'imamu abubakar ibn al'arabi sai kuma suka ce ya halatta in aka yi maka tambaya ka ƙara a kan abin da aka tambaye ka matuƙar kaga akwai bukata kun ga ƙarin ilimin da suka ƙara a da bai halatta ka ƙara a kan abin da aka tambaye ka ba tsaya inda aka tambaye ka amma daga baya sai suka da suka ce kai malami in aka yi maka tambaya in ka ga da buƙatar ka ƙara bayani akan abin da aka tambaye ka za ka iya ƙarawa sai aka ce musu to yanzu wannan ka'idar da kuka zo da ita daga baya wanda malaman farko na ilimin usulul fiqh ba su santa ba yaya sunan wannan taku ka'idar sai suka ce jawabul hakim jawabi amsar ƙwararren malami wanda ya ga akwai buƙatar ƙari sai ainihin ya yi ƙari ɗin a kai a nan ba ana magana kai ɗalibi a aji za a yi gce ko za a yi waye ko za a yi jarabawa malami ya ce maka 1 plus 1 ka je ka ce 3 ka ce ai saboda an ce ana iya ƙarawa a'a ba nan muke magana ba yanzu ana usulul fiqh ne sai aka ce me dalilin ku sai suka ce ga ainihin sahabbai sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya manzon Allah ka gan mu nan da ka gan mu masu masu su ne masunta ne in muka shiga cikin jirgin ruwa sai mu wata da watanni ba mu fito ba muna cikin jirgin ruwa jirgin ruwa na ta yawo da mu a saman teku shi kuma ruwan teku ruwan gishiri ne bai da daɗin ɗanɗano ba zai shawo ba ba zai daɗi a girki da shi ba in muka ɗibi ruwa a jarkoki wanda za mu alwala mu wanka mu sauran abubuwa na ibada in muka ce kuma za mu rinka girki da wannan ruwan sai al'amari ya rikice mana shin ma iya yin girki da wannan ruwa da muke tafiya da shi mai kyau ruwan teku mu rinka yin alwala da shi da wankan janaba sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu ai ita teku ruwanta mai tsarki ne ba shi kenan ya amsa musu ba kun ga za ku iya wankan janaba da wankan tsarki da alwala da menene duk harkokin ibada za ku iya yi da ruwan teku don dama haka Allah ya halicce shi ba gishirin aka ɗiba aka zuba mushi yanzu ai ya ba su ansa sai kuma ya ce alhillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin ta halal ne a ci kifi ne ainihin duk dabbobin da ke rayuwa cikin ta sai suka mutu za a iya ci ba sai an yanka ba yanzu wannan tambayar sun yi mishi ita ba su yi mishi ba to sai aka ce jawabul hakimi kenan kun ga ba a tambaye shi ba amma da ya ga akwai bukata tun da har suka yi tambaya game da ruwan to yanzu gobe kuma in suka tafi nan da wata shida kafin su dawo in suka ga wani katon kifi kuma gashi nan mushe sai su aje shi kenan sai su kici kun ga sun yi asara sai kuma sun dawo madina ya manzo Allah to in kuma aka ga kifi kuma matacce fa za a iya ci kun ga sai ya ba su amsar da ya san suna da bukata ko da ba su tambaye shi ba don in ya zama waɗannan masunta ba wai su ba ga malamai daga cikin sahabbai suna tafiya kamar yadda ainihin mai ba da labari ya ba da labari cikin riwayar sahihul bukhari a cikin kitabul jihadi ya ce annabi ya naɗa musu kwamandan yaƙi shine sahabi abu ubaidata ibn al-jarrah aminul umma aminin wannan al'umma to sai suna cikin tafiya sai abinci ya ƙare musu kwamandoji ne sojoji ne za a tafi jihadin ɗaukaka musulunci suna ta bin bakin teku za su tafi garin da za su je jihadi abinci ya ƙare ya ce sai ya zama dabino ne kawai ya rage mana a jaka wannan dabino sai kwamanda ya karɓe a hannun shi kwamandan yaƙi in gari ya waye sai kowane soja a bashi dabino ƙwaya ɗaya a ce ci ka sha ruwa ka ji inda ya makale ya ce muna nan muna tafiya haka to yana cikin bada labari sai wani almajirin shi yace akramaka Allahu dabino kwaya ɗaya me zai tsina nawa soja sai yace ran da ya kare ku sai da mu idan mu yayi ja kwaya ɗayan nan in ka ci ka sha ruwa sai ka ji cikin ka ya dan ciki kaɗan haka to shine yace muna cikin tafiya sai muka hangi wata dabba katuwa matacciya ashe kifi ne Allah ya tunkuɗo shi wani katan kifi ne gashi nan gari guda ya ce muna zuwa sai muka ga kifi ne matacce sai muka ce alhamdulillahi ai ma ga abinci sai kwamandanmu ya ce maitatun mushen kuke cewa alhamdulillahi falata akulu kakkuci kun ga gashi sahabi ne malami ne abu ubaida malanta shi ta kai matuka da shi imamu zahabi ya fara tarihi a sero alamin dubala littafin tarihin malamai tun daga sahabbai to daga kanshi aka fara kaga ashe malami ne to amma gashi bai san hukuncin abin da ya mutu a cikin ruwa ba sai ce maitatun falata akuluha mushe karkuci sai koma sai ga a to amma ai nassin qur'ani umumi magana gamammiya qur'ani yana cewa famanitturra fi makhmasatin wanda ya shiga halin larurar yunwa fala isma alaihi babu laifi don haka a karkashin wannan nassin kuci ta ga a karkashin larura ne yana ganin kifi ba halal ne a ci ba ba halal ne dabba da ta mutu ta ruwa ba yana ga larura ce shikenan sai suka sara aka soya aka yi banda aka kowa ya guziri ya zuba a jaka wannan kifi sai suka ce sai suka sassaƙe naman jikin shi ƙayar kifin ƙayar kifin sai suka kafa ta a ƙasa haka sai aka sa soja ya hau kan ya hau ainihin wato kan raƙumi ya zo ya wuce ta tsakanin ƙayar ta zama mishi kamar ƙofar gari wai sun yi wannan ne don su iya ba da labarin yaya girman kifin yake kaya kifin kawai da aka aje ta sai da te shareriya kamar kofar doka ko kofar wambai ko kofar nasara kofar gari dai haka misali a ce kofar da kayar kifin da ta kai aka kafa ta tsakanin kaya da kaya har soja ya hau raƙumi dubi raƙumi dubi tsawon wuyan raƙumi da sojan da raƙumin suka wuce ta tsakanin wannan wurin wannan irin kifi ne wannan wai wannan fa duk ana son a nuna maka irin misalin sahabbai ne wajen karatu ka kumanta hadisin cin doki da alfadari din nan ran nan da ne muku misali me yasa suka ce asabatna makhmasa yunwa ta same mu dan su bayyana uzurin su akan wannan ko to haka sahabbai suke Allah ya yi su mutane ne masu hikima ba da labari da yazo sai ya ce sai muka kafa kayar kifin muka sa soja ya haura kumi ya wuce dan a gane in an zo a iya ba da labari jama'a mun gane wannan da kyau to in ya zama malamai irin waɗannan ba su san hukuncin abin da ya shafi dabbar da ta mutu a ruwa ba ina waɗancan masu su waɗanda ba malamai ba ne to shi yasa sai annabi ya ga ko da ba su tambaye shi ba amma suna da bukata sai ya ce musu ainihin wato huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu jawabul hakimi kenan sannan annabi ya taho aikin hajji kamar yadda bukhari wancan hadisi ahmad abu dauda tirmizi nasa'i ibnu maja maliku shafi'i duk baki ɗayansu da al'imamu abubakar ibn abi shaiba sun fitar da shi ka karanta shi ne hadisin farko a cikin bulogul maram jama'a mun gane to sannan bukhari da muslim suka sake ruwaito hadisi al-imam malik ma ya ruwaito wannan hadisi annabi ya taho aikin hajji shikenan sai suka haɗu da wasu jama'a sai annabi ya ce ku waɗanne ƙabila ne daga ina kuke ina za ku suka ce mu ne ƙabila kaza daga ƙauye kaza muke kuma za mu je aikin hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su ma san manzon Allah bane tunda shi manzon Allah ba wasu fakafakai yake sa da kunnuwa guda biyu ba a kawo wata alkyabba da tuma ƙasa da abin nan da asa ba manzon Allah al'amarin shi al'amari ne mai sauki in ka gan shi ba za ka iya shi da shi bane ba wai sai wasu bodyguard suna bin shi wani na rike da ainihin harshen malafa me ya zafi da Allah jama'a manzon Allah ba su gane shi ba sai su kuma mutanen suka ce ku kuma su waye sai ce mu ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a sai wata mata ta ga kaya ya tsinke gindin kaba ni fa dama na taho aikin hajji na taho da yaro karami ban san hukuncin ya halatta yaro ya aikin hajji bai halatta ba zangayi nai sai ta daga yaron ta sama sai manzo Allah ya hange shi ya manzo Allah alihaza hajjun yanzu wannan in yi hajji ta yi abinda ta tambaya kenan ba ta ce a alahaza ba ba ta ce wajibi ne wannan ya hajji ba cewa ta in wannan ya hajji ta yi aikin hajjin ta yi manzo Allah ya ce na'am ta yi ba ya ba ta ansa ba sai ya ce walaki ajrun kuma ke ma kina da lada to yanzu ta tambaye shi wannan amsa ta ƙarshe to jawabul hakimi kenan kuma bai ce walaki al'ajru ba bai ce walaki al'ajru ba bai ce ladan yaron na kanki ba a'a yaron na da nashi ladan ke kuma walaki ajrun ai ajrun akhar kina da wani ladan daban to da wannan ne sai aka ce duk sanda yaro ya aikin hajji wanda bai balaga ba hajjin shi tayi ya samu ladan aikin hajji amma a matsayin aikin hajjin da nabila in ya girma sai ya yi aikin hajjin farilla matuƙa Allah ya hore mishi hali to wannan amsar da ya ce walake ajirun jawabul hakimi kenan to haka dai manyan malamai suka tsaya suka yi ta bijiro da amsoshi iri-iri sai suka ce to yanzu malaman usul fiqhi sun samu ƙarin ka'ida ita ce kai malami mai tambaya da amsa da ake tambaya ka duk sanda aka tambaye ka kakka ƙara akan tambayar da aka yi maka sai in kaga da bukata in kaga da bukata to ka ƙara to yanzu shine a nan cikin wannan hadisin yake nuna mana cewa ashe ma in ka je ka koyi karatu gurin malami malamin da ya zama shine yake jan kai kake jan baki shi yake fassarawa zaka iya cewa haddasana to wannan abin da yasa ya faru a makarantar Imam Malik ne kun san Imam Malik ba shi ke biya karatu ba saboda Imam Malik almajiran shi su kansu fa almajirai ne in suna gaban shi amma in suka tashi a gaban shi to duk duniya kuma da wahala a samu mai karatunsu a lokacin malamai ne manya-manya kamar ka ce mutum ne mai ainihin wato ph mai masters sai tafi zai phd don allah shi kan shi dama menene malami ne mai yiwa ma lecturer ne a jami'a sai ya tafi ya ce bari ya je ya digiri na uku ya dingire gaba ɗayan ya cike boko to yanzu a me ya tafi a tantirin jahili da bai san boko ba to almajiran imamu malik ƙwararrun malamai ne amma saboda maliku teku ne a cikin ilimi to shi yasa shi ne zai iya biya musu karatu don haka al'imamu shafi'i lokacin da ya sha'awanci ya shiga sha'awar ya koma ya karatu makarantar imam malik sai ya tafi gurin abokin imam malik wanda ke ainihin wato makka imam shafi'i lokacin yana zaune a makka ya je wurin a ainihin humaidi abdullahi bin zubair ka karanta hadisin farko a cikin sahihul bukhari hadisin farko a cikin bukhari wannan malamin daga gare shi ne bukhari ya wannan hadisi zaka ji ya ce haddathana abdullahi ibn zubair haddathana al-humaidi abdullahi ibn zubair ba abdullahi ibn zubair cikin sahabbai ba kuma to shine sai ya je wurin humaidi imam shafi ya ce ala gafata mala ina son in je madina ne wurin maliku in yi karatu tunda abokinka ne ka rubuta min takarda dan na je karbe ni hannu biyu dan makarantar imam malik ba zuwa zaka kai kai alkafira ka fada ka zauna ba in ka zauna ba izini sai kore ka sai ya roki izini sai aka rubuta takarda sai ya zan imam shafi'i ya iso madina da daddare to yanzu ya iso da daddare sai ya samu masauki sai aka ce mishi kai maliku fa abin da ake a makarantar nan kokari za ka ka kwafe muwadda da safe in ka je gaban shi sai ka ja baki ya fasara maka ba zai ja maka baki ba to imamu shafi'i kuma shi kuma Allah ya yi shi da wata irin kwakwalwa mai kaifi shi ne kwamfuta na gaskiya da ya kamata a ce kwamfuta ba shekwana shekwana ba imamu shafi'i yana karanta in ya zo karanta littafi fa naɗe wannan bangon yake saboda in idan shi ya kalla duka sai ya haddace duka shi duk abin da bakin shi ya karanta ya haddace to don haka a duk abin da idan shi ya kalla sai kwakwalwar ta rike to don haka in ya zo don kar yana cikin karatun nan wani harafi ya tsalle ya faɗo nan sai makale wannan ya juye littafin haka sai rinka kallon shafi guda kawai don haka a da da ba a gane shi ba in ya je siyan littafi sai ya ɗauka a gaban mai littafi yana dubawa yana dubawa yana gama duba a shi ya karance sai aje maka abinka to da masu littafi suka gane da yazo zai taba sai a ce a sai ka biya tukuna a to zai kwashe karatun ya ban maka takardu to imam shafi'i sai bi dare ɗaya sai haddace muwatta da ya karance ta kawai sai ya haddace gari ya waye sai ya tafi ya zauna gaban maliku ya mika takarda gashi daga abokinka Humaydi ya ce in kawo maka Imam Malik ya gani ga wani saurayi na mai suna Muhammad dan Idris yana son zai karatu a wurinka Imam Malik ya ce to shikenan ka san mu nan ana jan baki ne mu mu fassara ina muwattarka sai ya ce akar makallawa ai na haddace ya ce ba jiya ka iso da daddare ba ya ce ai na haddace akar makallawa ya ce kai yaro littafin da na rubuta shekara arba'in ka ce ka bi dare ɗaya ka haddace karanta mu ji ya ce faƙara'atu alaihi sai na karanta wa maliku karatu fastahsanal qira'a sai ya ce ashe ka iya sai da imam malik ya bi imam shafi'i jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu imam shafi'i a irin wannan da sauran yan makarantar maliku kun ga maliku bai biya musu karatu su za su biya su ja baki tun da sun iya sai fassara musu kwatankwacin yadda da dama ake karatun soro a ƙasar nan in ka je in dai ba jigari jigari ne kai ba yau zaka fara haza kitabu qawaidus salati yau zaka fara qawaidi a ce kai nisa a karatu ka kai askari ka kai muktasar sai kaga malami na kashin gide kai kana jan baki shi yana fassarawa ko to sai makarantar imam malik ya zan da haka ake biya karatu amma sai almajiran suka kasu kashi biyu wasu almajirai in suka je sai su ce qara'atu ala malikin kamar al-imamu yahaya ibnu yahaya التميمي يحيى ابن يحيى التميمي wannan ainihin yahaya dan yahaya malamin imam muslim ne duk sanda zaka ji hadisin shi a cikin sahihu muslim sai ka ji imam muslim ya ce haddasani yahaya ibnu yahaya qala qara'atu ala malik yahaya dan yahaya ya bani hadisin da yace na ja baki maliku yayin mun fassara in ka je kuma ka dauki sahihul bukhari sai ka sake ganin wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi daga nashi malamin mai suna abdullahi ibn maslamata al-qanabi ko abdullahi ibn yusuf at-tinnisi ko isma'ilu ko kuma abu nu'aymin dukkan su almajiran imam malik ne malaman bukhari anan kuma su kuma dukkan su sai ka ji sun ce haddathana malikun ko kuma akhbarana malikun to da wannan ne sai malamai suka ce ashe wannan maganar da al-imam al-baghawi ya faɗi gaskiya ne tun da gashi ma ana aiki da ita a makarantar imam malik cewa malami shi fassara yi maka kai ka ja baki in ka je sai ka ce ainihin haddafana gashi nan almajiran imam malik suna haka shine sai yake cewa wa huwa qawlu jama'atin min a'immatil hadisi wa ahli ilmi wannan ainihin maganar da muka faɗi daga wannan hadisin an samu jama'a daga cikin limaman hadisi da malamai sun tabbatar da ita sun ba da fatawa da ita yana daga cikin su shi kanshi al-Imam Malik ku karanta ainihin Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Ilmi Imam Malik yace da al-qira'a da al-ardu duk in ka je zaka iya cewa haddasana ko kai ka ja baki ko malami ya ja baki ko wani ɗalibi ya ja baki kai kana gefe kana saurare duk in ka je zaka iya cewa haddasana duk daidai ne in ka je in kuma ka so ka bambance za ka yi cewa qara'atu alaihi ko quri'a alaihi wa ana asma'u ko kuma akhbarana ko makamantan haka قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلمي الطوسي بها wane mutum malaman hadisi kenan alherin Allah ya kai muku kaji dai mai riwayar littafin nan shi malam hafadatul attari yace haddasana shaykhul imam al-husayn ibn mas'ud shehun malami limamin musulunci husayn dan mas'ud shine wa al-imam al-baghawi kenan ya ba mu labarin da ya karbo daga baban ja'far muhammadu dan abdullahi dan muhammad al-muallim haka malaman hadisi suke in malamin hadisi ya kai matuka ya kai matuka ya kai matuka sai kuma ya kafa islamiya a rinka kawo mishi yan yara yan kanana yan shekara uku ne shekara biyar ne ya nemi su naziri ya nemi su islamiya me yasa dan araya millata abikum ibrahim ka je ka karanta hadisin bukhari wanda samura ya ruwaito yana nan a cikin babin da ke bayani akan ƴaƴan musulmi da mushrikai ranar kiyama suna ina aka ce duk suna aljanna a aljanna ma waye malamin su annabi ibrahim ne ke musu karatun islamiyya ma'ana annabi ibrahim yana can aljanna a yanzu din nan yana wa yara duk yaro karami da ya mutu bai balaga ba annabi ibrahim sai tattara su yana musu islamiya to sai malaman hadisi suka ce saboda karantar da yaro akwai alheri a ciki akwai romo akwai falala kuma karantar da yaro ya fi komai sauki amma an ka samo kadagiri wanda ya shekara talatin yana bid'a ko shekara arba'in ko shekara hamsin ya tuba da kyar aka samu a rirrufa a rirrufa kana biya mai karatu yana yana hangen bidi a shifa yana yana hangen bidi a shiyaya dai haka ibnul qayyim yace na kasance da ni tsohon dan bid'a ne yace sai Allah ya shiryar da ni a hannun malami na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ana nan ana biya min karatu ina nan ni kuma ina kawo shubuhohi da an biya min sunna sai in ce to ai malam kaza kuma yace saboda mun sha bid'a mun koshi to yanzu mun tuba mun kasa amayar da ita gaba daya in aka ce qur'ani ko sunna sai mu dan gwada to ai kuma da mun fahimci kaza yace sai malami na ibnu taymiya yace min wata ranzo nan kai yace kar ka mai da zuciyarka ta zama kamar soso ai ka san soso yace soso ne duk abin da ya zuba a kan shi ko an kakkaɓe in ka zo ka sake kakkaɓe shi sai ka ga burbushin wannan abu ya ce kamai da zuciyarka ta zama kamar madubi gilashi madubi shine duk abin da ya sauka jikin shi saboda santsi sai ya zame ya faɗi sannan kuma duk da ya ɗau hoton abin amma abin na faɗuwa an ka duba ba za ka ga abin ba ya ce to kamar da zuciyarka ta zama haka duk sanda wata bid'a ta zo maka duk sanda shubha ko wani rikici ya zo maka ya wuce kamar yadda duk abin da ya zo ya wuce jikin madubi ya wuce kenan in wani ya zo madubin ba zai nuna mishi ba sai ya ce to haka ya kamata kamar da zuciyarka to sai ya zan malaman hadisi sai suka ce karantar da yaro ai al'amari ne wanda ka samu zuciyar shi faratar duk abin da ka aza mai ɗauka zai yi amma tsohon ɗan bid'a duk abin da ka karantar da shi in ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi yana kai shekara 60 70 sai kuma kaga ya fara tunani to yaya dai ai malaman mu ne fa mutanen nan ai shehunan mu ne ai kaza kaza sai kuma kaga yana neman ya rinka bid'a kwaskwarima to sai mai risala ibnu abi zaidin al-qayrawani sai ya ce wa aula ma uniya bihin nasihuna wa raghiba fi ajrihi ar-raghibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina mafificin aikin da manyan malamai suke kwadayi suke fatan su yi shine saka alheri karantar da alheri cikin zukatan ƴaƴan mu'mine dan su saba akai su taso akai shi yasa zaka ga da dama malaman hadisi sai ka je bayan an kira sunan shi sai kuma ka ji an ce almuallim duk wanda ka ji an ce almuallim din nan a ai kowane malami muallim ne to me yasa kake jin wasu malamai ake ce musu almuallim wai ya kafa islamiya yana karantarwa ƙarshen rayuwar shi gashi irin wannan shine kaji ya ce had- ainihin akhbarana abu ja'farin muhammad ibn abdullahi ibn muhammadin al-muallim baban jafaru muhammadu dan abdullahi dan muhammadu malamin islamiyya ya karantar da mu wannan hadisi at-tusi mutumin garin tusi sai ce biha kuma a garin tusi din na koyi wannan hadisin inji ainihin wato shi al-imamu al-bagawi قال حدثنا القاضي أبو نصر محمد بن زيد إملاء شيكم يتي القالي أبو نصر محمد بن زيد يا كرنت دمونا حديثي إملاء تهني شبتا dictation shine yana faɗe ina rubutawa da haka na karanto hadisin malaman hadisi akwai amana fa ka ji garin da aka koyar da kai hadisin sai ka faɗa tsarin da aka koyar da kai hadisin sai ka faɗa jama'a mun gane wannan ba kai ka je yanzu ka saka wa'azi a rukoda ka ji sai kuma ka fito kai nadi sai ka ce ai kai shekara 30 da ta wuce ka san wannan kuma dazu dazu ka ji saboda ƙarya wanda a ka'ida sai ka ce jama'a wa'azin nan da zan yi muku ni ma a kasan naji dan a san kasan ne malamin ka قال حدثنا محمد بن أحمد أحمد الأبسي حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ثابت البناني يتي أنس دم مالك الله يتعالى مش يردا يتي كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم mu sahabbai an hana mu mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an shay'in game da komai an ce kowa ya ja bakin shi ya shiru qur'ani ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubida lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran hina yunazzalu alquran tubda lakum hina yunazzalu alquran ko tubda lakum ya ku mumine ka ku rinka tambayar abubuwan da in aka bayyana muku ranku zai baci kuna yawan tambaya ga qur'ani yana sauka da an faɗa kuma sai ku ce to kuma me yasa za a ce kaza to me yasa ko kuka tambayar mutane ne suka zo suka cewa annabi ana cikin wa'azi ana cikin karatu sai wannan ya ce ya manzon Allah babana ya mutu yana ba ma guje yana ina sai manzon Allah ya ce ubanka na wuta sai wannan manzo Allah ni ma tsoho na yana ba ma guje fa ya mutu yanzu yana ina sai manzo Allah ya ce yana wuta sai wannan ya miƙe manzo Allah mai gidan mu ma ba ma guje ya mutu yaya sai manzo Allah ya ce yana wuta kai Umar da ya ga ana ta hankada da ta wuta sai ya ce ya manzo Allah saurara mun tuba mun bi Allah karatun nan yayi zafi a tsaya shine manzon Allah ya ce kar ku rinka tambaya ta sai abin da na gaya muku abin da ya hallaka mutanen farko kenan yawan tambaya a faɗa kuma su saba ka ce ina ubanka yake tunda ya mutu yana ba ma guje ina ruwanka an ce ba ma guje dan wuta ne sai aka ja baki aka yi shiru ka bar zuciyarka ko ko mai gidanmu na ciki ko oho kai shiru a'a sai kuma kai tambaya akan to mai gidanku ya mutu yana ba ma guje sai aka ce yana wuta to yanzu da me ka karu da wannan karatun babu to dan me zaka tambaya sai aka hana su shikenan sai qur'ani ya sauka sai ya musu wannan gargadin wannan gargadin da aka yi musu shine sai abdullahi dan umar ya bada labarin cewa sai muka waye gari in ana zaune a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam in karatu annabi ke biya mana sai a biya mana mu ja baki mai shiru idan annabi yana zaune ya yi shuru bai ce komai ba mu ma sai mu ja baki mai shuru ba za mu ce komai ba to anas ya ce haka muke zaune an hana mu tambaya mu kuma mun hannu wa kana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil dan haka al'amarin na ba mu sha'awa a samu wani mutumin ƙauye ya zo amma fa mai hankali dan wani mutumin ƙauyen ba shi da hankali kaga anas da yake yana da hikima shi dan birni ne sai ce ba ƙauyen mai hankali dan mara hankali ya zo misali wani da talauci ya mishi yawa a ƙauyensu yana zuwa sai ya ci kwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallama ba gaisuwa ba jawabi kawai yana zuwa sai ya caci mukwala annabi sallallahu alaihi wasallam lafiya ya ce a ɗiba a bani kuɗin gwamnati ai ba daga gidanku ka zo da su ba sai da kai wa'azi ne gwamnati ta kafi jama'a aka tara maka kuɗi a ɗiba a bani ni ma musulmi ne manzo Allah ya ce haƙƙan gaskiya ka faɗa mutumin ƙauye amma ka saki kwalata ku ɗiba ku bashi ya ɗiba aka ɗiba aka bashi to ba shi kenan ba sai annabi ya ce ai kuma sai in rama tunda dukiya dai ka zo an ɗiba an baka dukiya gaskiya ne dukiya ta Allah ce kuma ta ku ce ku musulmi an ɗiba an baka amma ai da ka shaƙe ni ni kuma na ji zafi don haka sai ai kisasi sai in rama sai ba kawai ya tuntsire da dariya ya ce ai mu a ƙauyen ma an ce kai duk abin da aka yi maka baka ramawa sai ce to shikenan tafi kai shikenan kawai tunda da in an yi shikenan kawai ka ɗauki wannan abin nan jama'ar musulmi mun gane yadda manzon Allah yake ko to yanzu kun ga wannan ba ƙauyen da ya zo ya irin wannan aiki ai kun ga ba mai hankali bane a zahiri to sai ana sai ce mukan so a ce ba ƙauye mai hankali su ba wato ƙauyawa mutanen manzon Allah ne ya ba su yanci su ba a sa musu wannan dokar ba in suka zo duk tambayar da za su yi tunda su mutanen ƙauye ne sun fi kowa jahilci turan da ya dan shigo gari ya sai da dankalin shi ko ya sai da masarar shi ya zo ya ji ana wa'azi ya ce yana da tambaya ku bar shi yayi mun tafi ana wa'azi a ƙauye ana ta wa'azi ana ta wa'azi kawai wani ba ƙauye da ya lallabo abin da ya ce to ala gafarta malam yanzu kare din nan da mu muke kiwo fulani shi ma ana yanke lada aka ce a'a ya ce to sai juya kawai ya tafiye shi ana cikin wa'azi ne sai aka cikin wa'azi aka nuna cewa wanda duk ya aja kare a gidan shi manzo Allah ya ce kullun gari ya waye sai an yanki girman ladan wannan mutumin gwargwadon dutsen Uhud dutsen Uhud wani katon dutse ne da ya mamaye arewacin Madina baki daya duk inda kake in ka dinkaro arewacin Madina sai ka hange shi to a ce in gari ya waye dan Allah kayi aikin da ya kai dutsen kufai na tukuna to a ce za a yanke girman dutsen uhudu kaga duk ladaddin na baya za a rinka zaftarewa to ba kauye da ya ji wannan ashe ba fulatani ne yana kiwo yana da ainihin kare a cikin shanun shi sai ya tsaya wurin wa'azi da ya ji an yi magana kare shi kuma yana da kare to da ya dan samu dama carab shine sai ya saka wannan tambaya ala gafata malam to mu masu shanu yanzu in karen mu yaya aka ce a babu komai sai ce to shikenan sai janye karen shi gaba shikenan to ka gani amma ai kaga a ka'idar wa'azin wani lokacin sai an gama ake tambaya amma shi matsalar da ta dame shi kenan ana amsa mishi kuma ya kada shanun shi ya gaba to shine da zaran wani mai hankali ya zo ba kauye sai mu so yayi tambaya fa yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu so wannan irin ba kauye ya tambayi manzon Allah daga nan sai mu ji karin ilimi mu ji sabon karatu faƙala ana sai ce faja a rajulun ana nan sai wani mutumin ƙauye ya zo faƙala yana zuwa sai ya ce ya muhammad ya kai muhammadu a tana rasuluka manzanmu ya zo manzanka ya zo mana wanda ka aika ya yi mana wa'azi ya zo gare mu faza'ama faza'ama lana annaka tazu'umu annallaha arsalaka sai ya ce mana wai ka ce Allah ne ya aiko ka to sai amfani da kalmar za'amu za'amu amma kasancewa ya hada ta da anna anna sai ta koma tabbas lallai wannan dan aike naka ya ce lallai ka ce wai Allah ya aiko ka kai manzon Allah ne qala sadaqa sai manzon Allah ya ce gaskiya dan aike na ya faɗa qala sai ba kawai ya ce to tunda haka ne kai Allah ne ya aiko ka eh faman khalaqa samaa to wai halicci sama qala sai yace Allahu manzo Allah yace Allah ne ya halicci sama qala ba kawai yace faman khalaqa al-arda wai halicci kasa qala Allahu sai manzo Allah yace Allah ne qala faman nasaba al-jibala ba kawai yace to wane ne ya kafa duwatsun nan qala Allahu Allah ne qala sai yace fa billazi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba al-jibala Allahu arsalaka ka ji fa ba ƙauye ya ce ina gama ka da Allahn da ya halicci sama ya halicci ƙasa ya kafa duwatsu ga sunan manya-manya suka hana ƙasa motsi suka hana ƙasa girgidi Allah ne ya aiko ka kala na'am annabi ya ce i kaga annabi bai ce kai wannan irin marakan gado bane ba kai wannan tambayar ba a'a sai ya amsa mishi qala mai riwaya ainihin wato shine sai ya ce sai shi wannan bakau ya ce waza ama rasuluka kuma manzonka ya ce da mu anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina salloli biyar sun wajaba akan mu a tsakanin yini da dare sallar asuba azhar la'asar sallolin yini ne sallar magriba da isha salloli ne da ake bayan rana ta fadi wato dare kenan qala sadaqa yace gaskiya dan aike na ya fadi qala sai yace fa billazi arsalaka ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amarka bi haza Allah ne ya umarce ka ka ce mi salloli biyar ko ko ra'ayin kanka ne ko ko fatawa ce qala na'am annabi yace Allah ne ya aiko ni ba ra'ayi na bane qala yace wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina dan aikenka ya ce da mu wajibi ne a cikin dukiyarmu mu rinka fidda zakka qala sadaqa manzo Allah yace dan aike na ya faɗi gaskiya haka na gaya mishi qala fa billazi arsalaka to ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka da ka karbi dukiyar mutane zakka ka baiwa talakawa qala na'am annabi yace i qala sai yace waza ama rasuluka kuma manzonka ya riya cewa anna alaina sawma shahri ramadana fi sanatina a kowane wata manzonka ya ce zamu rinka yin azumin watan ramadan a cikin ainihin kowace shekara fa billazi arsalaka to ina gama ka da Allah madaukakin sarki wanda ya aiko ka Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka cewa a kowace shekara ka ce jama'a su yi azumin wata guda qala na'am manzo Allah yace i qala ba kawai yace wa za'ama rasuluka manzanka dan aikenka ya riya cewa anna alaina alhajja man istata'a ilaihi sabila wanda duk ya samu iko daga cikin mu lallai ya je aikin haji qala sadaqa annabi yace gaskiya ne qala bakawai ya ce fabillazi arsalaka Allahu amaraka bi hadha ina gama ka da Allah ya Muhammadu Allah da ya aiko ka shine ya umarce ka da ka ce mutane su ziyarci ɗakin Allah Ka'aba duk shekara qala na'am annabi yace i qala thumma qala mai riwaya Anas yace sai kuma bakauyen nan yace wallazi ba'asaka bil haqqi ni bakauye na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya la azdadu alaihinna wala anqusu minhunna shay'a ba zan ƙara komai akan waɗannan abubuwa ba ba kuma zan rage komai daga cikinsu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace la in sadaqa la yadkhulanna aljannata matukar mutumin nan ya faɗi gaskiya bai ƙara ba bai rage ba wallahi sai ya shiga aljanna duk waɗannan al'imamul bagau ya kawo hadisan nan ne fa don yi maka bayani akan kitabul imani da ya ce imani bayanin musulunci duk ana nuna maka sallah azumi zakka hajji faɗin kalmar shahada ayyuka ne na musulunci in ka kudurce su da sauran arkune na imani ka samu musulunci ka samu imani ka kyautata saboda Allah kai ka samu ainihin wato ihsani ka zama mutumin kirki jama'an musulmi mun ji wannan da kyau ko الإمام البغوي يتي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي wannan hadisi ne ingantacce wanda har al'imamu muslim ya fitar da shi daga ainihin nashi malamin abdullahi dan hashim al'abdi jama'a musulmi mun ji wannan da kyau ko to yanzu na daga kaɗan daga fa'idojin za mu cire a wannan hadisi wannan hadisi yana nuna ashe kan mu zauna a cikin gari kaɗai muna da'awa ko da babban malami kai ne babban shehi kai ne babban sayyidi ka zauna a gari kana ta karatu bukhari kake karantarwa muwatsa kake karantarwa tafsiri kake kai ne mai wa'azin kasa gaba daya sai kuma ku hada wani kwamiti wanda za su rinka fita ƙauyuka suna da'awa muna da mutane waɗanda musulmi ne ba kafirai ba suna sallah suna salati sai dai jahilai ne ba su san addini ba sai ku tura jama'a a je a zauna a rinka musu wa'azi a rinka karantar da su kawa'idi ne ahalari ne iziya ce abin da ya shafi kira'a sallah salati tahiya iqama ladanan su a rinka karantar da su ya ake kiran sallah a rinka koya mutane ya ake jana'iza hukunce hukuncen zakka azumi mata a karantar da su hukunce hukuncen haila hukunce hukuncen jinin haihuwa hukuncin haƙoƙin maza a kansu maza a karantar da su haƙoƙin matayen su a kansu wajibi ne musulmi su rinka yin irin waɗannan kwamitocin ana tafiya ƙauyuka sa'annan ga kuma maguzawa arna ne waɗanda ba abin da suke sai addinin maguzanci a je a nuna musu addinin musulunci a karantar da su su karbi addini sa'an nan ga waɗanda suka riga suka shiga addinin kirista a yi ƙoƙarin dawo da hankalinsu su dawo cikin addinin musulunci wallahi wannan aiki ne wanda yake sai al'umma sun haɗa ƙarfi sun haɗa ƙarfi ilimi da kuɗi su ake kira ƙarfi da ƙarfe a nan a haɗa ilimi a haɗa kuɗi a tafi a sai motoci a shiga ƙauye kaza dan ba lallai a je yau a dawo ba wani ƙauyen in kuka buga kuka tafi sai kun kwana biyar sai kun kwana bakwai gashi annabi yana tura mutane suna zuwa suna ainihin musuluntar da waɗannan al'umma to wani lokacin in aka je saboda akwai makaryata akwai madamfara shine in aka je aka yi musu wa'azin sai su zo suna shakka shine sai su taso tinkis sai su taho madina manzon Allah ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sai a taho madina dan neman jin bayani shin ga wani ya je ya ce mana kaza ya ce mana kaza ko gaskiya ne in gaskiya ne mu dai dama mun san ka kai Muhammad mutumin kirki ne to tunda gaskiya ne kai ka faɗa to mun yadda jama'a musulmi mun gane wannan da kyau wallahi al'umma mu dage akan wannan yanzu haka a ƙasashen nan namu in ka tafi jihar taraba da jihar adamawa da jihohin benue da jihohin kogi akwai waɗanda har yanzu ba su taɓa jin labarin addinin musulunci ba suna nan a arewacin najeriya ba su taɓa jin wai akwai addinin musulunci ba tsirara suke akan dutse suke ba su taɓa jin labarin wai akwai addini musulunci ba don ƙasashen kudu ko ƙasashen baƙaƙen arna wannan dama al'amari ne wanda ya yi nisa wallahi sallah muka je mu ne a wani ƙauye a cikin ainihin abakalike sallah sai suna mamaki yara suka zo suka kewaye mu 'yan mata da samari in suka ga zaka yi sujuda sai ka ji yarinya kamar za ta taɓa ka tana cewa zaka ɓata rigarka zaka sa rigarka a ƙasa sai suna da in ka sunkuya sujudan nan sai ga sun sunkuya suna lekawa wai me kake a ƙasar nan tare da su ma fa suna sujuda a coci amma kakkai mamaki da yawancin su ma ba kiristoci bane su ma maguzancin suke akwai inda in kuka je kuka yi sallah sai sun zo sun barbada kananzir a wurin sun sa ice sun kona gurin suna ganin akwai wani camfi akwai wani makaro da kuka yi musu a gurin ba su taba ganin musulmi ba kuma labarin da ke zuwa musu game da musulunci shine me shine musulmi yan ta'adda ne kawai terrorism yan kashe mutane ne jiya nake kallon wani program a cikin tashar talabijin ta saudiya ta saudi 2 sashin turanci ana hira da wasu bakaken fata america musulmi da suka musulunta da kuma wasu yan philippines da sauransu wani dan philippines ya ce kafin mu musulunta reverend fada mu wanda yake ainihin roman katolika ne wa'azi yake mana cewa kar ka sake musulmi ya bi bayanka in kana tafiya ka ga musulmi a bayanka tsaya ya koma gaban ba haka ba sai dai ka ji ka a lahira yace wa'azin da ake musu kenan yace dan haka da ɗaya bamu taɓa yarda cewa musulmi ainihin ba kashe ainihin jama'a suke jama'a musulmi mun gane wannan da kyau yace da ɗaya ba su taɓa yarda cewa musulmi ba 'yan tawaye bane ba kashe jama'a suke ya ce sai da ya musulunta haka aka yi ta hira da su ga sunan daga tsibiri daban-daban daban-daban to abin da ake kenan yada addinin musulunci to amma fa ina son in gaya muku in ku ba ku yada addinin musulunci ba wallahi azim wallahi makiyanku suna nan suna yada ƙarya a kanku kuma suna yada addinin kafirci in ku ba ku yada sunna ba suna nan suna yada makirci misali yana daga cikin takhtit yana daga cikin mugun tsarin da ainihin 'yan mishan kiristoci suke bi shine a ɗibi maguzawa daga nan najeriya ta arewa daga ikara ne daga dutsen ma ne daga ainihin gari kaza ne garurukan da suke ainihin ƙasashen musulmi ne jihar bauchi ne jihar adamawa ne sai a ɗibi maguzawa waɗanda suka zama kirista sai a kai su ƙasar masar ko a kai su ƙasar siriya ƙasar sham ko ƙasar labanan sai su je su koyo addinin kirista da ainihin larabci a koya musu bible na larabci sai in suka dawo ƙasar nan najeriya ta arewa sai su rinka bin ƙauyuka ƙauyuka sai ka ga mutum ya sanya dama bahaushe ne tunda ba ma guje ya ma fi ka jin hausa kai da kake hausa a cikin barikin sai su sanya kaya irin na malamai da babban riga da yan ciki da wando sai ya yi naɗi shiga irin ta malamai sai a tafi da mai jan baƙi sai a je a sauka a ƙauye mutanen ƙauye kuma Allah da kanshi fashi ya faɗa jama'an musulmi ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alama hudud ma anzalallahu ala rasuli mutanen ƙauye sun fi kowa jahilci sun fi kowa kekashewar zuciya saboda suna nesa da gari sun fi kowa rashin sunnar da Allah ya sauka manzon Allah jama'a mun gane hadisi sahihi na al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah manzon Allah yace man bada jafa wanda duk ya zauna kauye sai yayi jahilci ka je da kyau ka duba ka ga mutumin kauye yaya jahilci annakiya annakiya ta jahilci duk tana kan mutumin kauye to sai aka waye gari in suka shiga kauyukan nan mutanen kauye ne ba su san Qur'ani ba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba in aka je za su ga ga mutum da siffan malami ana ce mishi ala gafarta mala yana amin ala gafarta mala kuma kun san kiristoci su suka fara yin carbi a duniya carbi bid'a ce ta kiristoci su suke yin carbi asali papa roma yana da carbi duk in ka je vatican zaka gani daga wurin su ne musulmi suka aro wannan bid'a inda ku kuke sa ladan su cross suke sawa to asali sai ya rike ainihin carbi mutanen kauye ba za su gane cewa ba ainihin carbi ne irin da musulunci sai ya rike tarbi gashi malami sai a je a aje mai kujera sai a zaunar da mai jan baki yana jan bakin bible shi kuma yana fassara da larabci sai ga kauyawa musulmi sun tare sun yi likif a ne musu wa'azi a hankali a hankali sai a mai da su kirista yanzu mun samu ɗaya daga cikin su ya dawo cikin addinin musulunci malam yahaya mun gayyato shi farko farkon watan jun ɗin can da ya wuce kamar wata guda a abuja ya zo ya yi wa'azi an zaunar da yan jaridu sun yi hira da shi an tattauna muna nan da kaset ɗin bidiyo awa shida za mu mai da shi kuma na audio ka yi ƙoƙari ka samu wannan kaset wallahi za ka yi mamakin irin ta'adin da suke ya ce to da na musulunta na gane ta'adin da muka yi ya ce sai na ga kuma aiki ya same mu ya iya larabci a ƙasar masar ya karatu yana jan bakin bible da larabci fiye da yadda yake ja da turanci bai jin turanci ma sosai amma larabci yake garan dangan gariya domin fassarar bible da aka yi na larabci fassara ce wadda an yi ta fiye da shekara dubu ɗaya ni ina da irin waɗannan fassarar da aka yi ta king james bashin asalin bible aka fassara shi da asalin larabci irin larabcin alkur'ani in ana jan bakin sai ka ji kamar suratu kaza ake ja maka to saboda haka ya ce sai muka rinka bi ƙauye-ƙauye muka rinka komawa ya ce da mun je ƙauye kaza in sun taso yaya ga malam mai bishara ya zo ga sai ce ku zauna ku zauna ku zauna wata bishara ce ta zo ya ce sai kuma mu bayyana musu ga yadda abubuwan nan suke ce sai mu sake mai da su musulmi ya ce don dama suna musulmi mu muka mai da su kirista to daga baya sai kuma mu sake mayar da su cikin addinin musulunci sai ya ja aya ya ce saboda Allah ya ce waɗanda suke ɓoye ainihin ilimi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke ɓoye gaskiya da hujjoji da bayanai da muka saukar bayan musu Allah ba mu yi rowa ba Allah bai yi rowa ba Allah ya bayyana kai sai ka zo ka ɓoye Allah ya tsine waɗannan albarka duk mai tsinuwa in ya tashi ya tsine musu albarka duk wani sanadi da zai ja ka tsine yan ciwaciwa ne suka ɓata maka suka ɓata maka mota suka hada da kalanzir suka ci mutuncinka barayi ne suka shigo gidanka yan fashi da makami za ka tsine musu albarka sai ka ce hadda masu ɓoye gaskiya ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun duk sanda zaka yi tsinuwa ka hada da masu boye gaskiya sai Allah yace illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara barnar da suka yi wa bayyanu suka yi bayani fa ula'ika atubu alaihim waɗannan su kadai zan yafewa wa ana tawabur rahim ni ne mai karban tuba ni ne mai yafewa yace to tunda muka san musulmi ne suna sallah suna salati muka je muka sa suka yi ridda ya ce to ba za mu yadda wannan tsinuwar ta haukan ba sai mu koma mu sake mayar da su addinin musulunci wanda ya ki dawowa ya ce sai mu ce ba mu baka jama'a kun gane wannan da kyau ku yi kokari ku samu kaset din nan za ku samu gamsassun bayanai mutumin jihar Bauchi ne matashi ne zaka ganshi ba wani dadewa ya ba amma ta'adin da ya wallahi yana da yawa Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi yasa a yada da'awa jama'a a shiga ƙauyuka ai ta karantar da mutane amma a tsaya a nan bariki ai ta faɗa matsala kaza ta taso ai ta rikici ai ta maimaitawa ai ta nanatawa wannan ba zai fi wannan sallah ba wannan ba zai kaza ba wannan ba zai kaza ba shikenan mutanen kuma muyagun suna can suna yada busharorinsu a ƙauyuka Allah ya kiyaye قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال وأخبرناه أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد al'imam al-baghawi kenan ya sake koro maka wannan isnadin da kaji ya ce kuma ga wata hanyar badda waccan hanyar da kaji to ga wata hanya kuma wadda tana tikewa kan al'imamu abu isa a tirmizi wane mutum jama'a mun gane wannan to wane ne anas wanda ya ruwaito wannan hadisi yana daga cikin ɗabi'ar al'imam al-bagawi yakan yi ƙoƙarin ya kawo tarihin sahabi da tabi'in hadisin sai ya ce wa anas bin malik shi anas dan malik din nan abu hamza ana ce mishi baban hamza baban kabewa dan kabewa ita ce hamza amma fa ban ce ka je ka tsogali fada ba wani sunan shi hamza ka ce malam kabewa malam ɗaya gaya mana wallahi ni ban fada ban ban hada fada ina fassara maka karatu ne dan ka san ilimi kawai mun gane wannan da kyau ko ma'ana anas walima aka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wa annabi fate na kabewa da nama wani tele ya gayyaci manzo Allah sai manzo Allah ya je gidan ya je ya ci fate ya sha fate ya ci nama ana sai ce sai naga annabi yana bin inda kabewa nan take yana tsintsinta sai na fahimci annabi na son kabewa kenan tun daga ran nan nima sai na ji ina son kabewa sai ana sai siyo kabewa ya kawo a dafa mishi a gida kawai ya ci ya ce kadai ina son kabe wannan ne da manzan Allah na son ta shi kenan fa sai kuma aka fara iyalin gidan shi ne abokai ne ya aba hamza ya kai baban kabewa to shi kenan ba matsala su a wurinsu to kai ma ba laifi ka ce wani hamza amma ce mai kabewa dan sai zama tsogalar fada jama'a mun gane wannan da kyau ko abu hamza annajjari dan kabilar banu najjar wato mutanen da suka tarbi manzon Allah suka ba manzon Allah fili yayi gida yayi masallaci manzon Allah ya ce nawa zan biya ya ku banin najjar a faɗa min kuɗi suka ce ya manzon Allah mun bayar fi sabilillahi a halin gurin gonarsu ce kaburbukan iyayensu da kakanninsu ne amma su duk abin da manzon Allah yake so suna so a lokacin da manzon Allah ya shigo Madina sai kowa ya zo yana roƙo manzon Allah ka taimake ni a rufa min asiri sauka gidana dan Allah gidana ya zama masaukinka sai manzon Allah yana da'uha fa innaha ma'mura da'uha fa innaha ma'mura wannan taguwa kubatta Allah ne ke jallin zamunta sai inda ya tsaye da ita sai a zo Allah ya sa gidana ne Allah ya sa gidana ne sai ga an yi kiliya da gidanka sai ka ce to masha Allah sai a zo haka aka wuce gidan kowa a Madina taguwan nan ta tafi ta tafi sai ta je sai ta shiga cikin wannan surkukin ainihin lambu da ta je ana da binta ina za ta ina za ta sai ta je sai ta durkusa da ta durkusa kuma sai ta waigo sai ta kalli baya haka sai ta taso manzo Allah da yana kai sai ta dawo kuma kafin ta fita daga cikin wannan gonar sai ta sake kwanciya sai manzo Allah ya ce to in Allah ya so nan ne gidana nan ne masallaci na ina masu fili aka ce banun najjar ne su anas kenan suka ce haba manzo Allah ai mun bayar saboda Allah ai mun farin ciki ma muke nan da nan aka ce a zo ai kiliyar fili aka zo aka share aka bubbuge waɗannan itatuwan dabinai sai ga wasu kaburbuka guda uku kaburbukan iyayensu da kakanninsu tun na jahiliya tun maguzawa sai manzo Allah ya ce ba dan kar ku ji tsoron azabar kabari ku daina rufe mutanen ku nan gaba in sun mutu ba da na roki Allah ya nuna muku irin azabar da mutanen nan suke ciki waye ya san su wani tsoho ya taso ni na san su kabarin wane kenan wannan kabarin wane ne wannan kabarin wane ne manzo Allah ya ce suna cikin azaba saboda kadai kar ku firgita ku daina rufe matattu shi yasa ba zan ce Allah ya nuna muku ba to da yake kabarin kafirai ne sai aka tone aka je aka watsar a bayan gari sai aka zo aka yi lebur da wurin sai aka yi masallaci aka yi makaranta malaman tarihi suka ce sai da Allah ya kwantar wa da manzon Allah komai da ke gaban shi sai da ya hangi ka'aba dodar ya saka fandishin masallacin shi daidai wa daida saiti sallallahu alaihi wasallam to Anas dan Malik kenan annajari banajjari ne shi al-khazraji kuma ɗan ƙabilar khazraj banul khazraj wato mutanen madina waɗannan musulmi sun kasu akwai ainihin wato abinan ƙabilar khazrajawa da kuma ainihin ausawa to shi anas ba khazraji ne khadimun nabi sallallahu alaihi wasallama boyi boyin manzan Allah ni'imal boyi boyi kenan ai wallahi yanzu a ce ka zama minista ko liman ko shugaban fatawa ko shugaban kwamiti wallahi ban maka zama boyi-boyin manzan Allah lokacin da uban anas ya ji labarin mutanen madina sun je sun gayyato annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen maka sun hana annabi wa'azi sun gallabi mutanen maka mutanen maka fitinannu ne a wannan lokacin annabi ya daina wa'azi in aka zo aikin hajji to kowa yana cikin amana mai kacau-kacau zai zo ya kada mai goge dan kashin kasuwa kowane dan iska zai zo ya tallan aikin shi sai manzon Allah shi ma sai ya fito yana wa'azi yana wa'azi yana cewa jama'a ku yi imani da ni ni manzon Allah ne Allah ne ya aiko ni dangi na sun yi min jafa'i sun kiyarda da ni sai Abu Lahab yana bin shi a baya da ya ga ka dan kasa kunne zaka bi sai ya ce rabu da shi dana ne ya samu tabuwa ne ni ma ban bi ba kai hankali abu lahabi abu lahabi kwai ta kadarin mutum malam haka abu lahabi ya ta shegantakan nan amma Allah shine Allah mutanen madina mutanen alheri ne da wa'azin manzan Allah ya kai kunnan su a filin aikin hajjin nan sai suka zo suka ce mu mun yarda mu ka zo mu je magarin mu ya ce to ai Allah bai bani izini ba amma ku je ku shirya in Allah ya taimaka ya ba da izini zan zo nan da nan sai ainihin annabi ya tura wasu sahabbai ya hada su da su mus'ab ibn umair mus'ab shine mutumin farko da ya fara sallah a madina a masallacin baƙi aka zo aka fara gyara kasar madina ana jira sai aka sa ranar kaza eh masallacin quba aka fara gyara madina kuma ana shirin ran da annabi zai zo sai aka aiko ai manzon Allah yana nan isowa mutanen madina in gari ya waye sai su fita bayan gari suna jiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo suna nan su jira in yamma ta rana ta daga afwan sai su koma rannan har rana ta daga sun koma sai ga annabi da abubakar sun bullo wani ba yahude shi ya fara ganin su sai ya rugo da gudu yana ya ku mutanen madina ya ku ansar ga mutumin da kuke nema ga darajar ku ta zo ga ɗaukaka ku aiko nan take suka kwaso da gudu suka taho da makamansu suka yi manzan Allah mara balale da zuwa to a nan ne fa shine sai aka kera waka ta ƙarya wai aka ce sai yan matan sa Anas yan matan Banu Najjar wai sai suka rinka rera waka tala al badru alaina min saniyatil wada'i ayyuha al mab'uth fina ji'ta bil amri al mata'i wannan ƙarya ne malaman hadisi suka ce ai ma ita kanta kissa tana ƙaryata kanta domin manzon Allah ya bullo ne daga Makka ya taho Madina saniyatul wada'i kuwa tana daga hanyar sham ne zuwa shigowa madina misalin mutumin da ke nan zaria a ce an zo tarashiya mutumin da ke ainihin zaria zai tafi tarban wanda ya taho daga kano ta nake zai je dogarawa ko wajen zaɓi ko in ya shallako ta ya tafi can wajen likoro to amma in aka ce daga kano za ka shigo zaria an tafi riga cikin tarbanka an yi bankaura ba kan gado a cikin abin to saniyatul wada'i tana can ne hanyar sham don haka ibnul qayyim a cikin littafin manarul munif al manarul munif ya ce wannan kisa ƙarya ce ba ta da asali ita kanta tana ƙaryata kanta babu shakka dai manzon Allah ya shigo madina an tarbe shi an yi mishi maraba an yi mishi lale sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yana isowa fa sai uwar Anas ummu Sulaimin sai mijinta mai suna ainihin wato maliku sai ya ce da ita na ji labarin mutumin nan da zai zo ya kawo addini a garin nan an ce yana kyamar giya sai ta ce gaskiya ni ma na ji labarin an ce yana kyamar giya don a lokacin ba a haramta ta ba to shi kuma anas tsohon dan uban anas tsohon dan kulab ne ya saba shan giya to yaya za a yi shi bai kiye musulunci ya sallah ya azumi ba amma matsalar da za ta hana shi shan giya shi fa ba zai iya ba dan haka nan da nan sai ya gudun hijira ya tafi je fada tekun fasha ya je kashe kanshi ma'ana shahidin giya kenan shahidin giya kenan akan giya shi sai dai ya shahada sai dai ya mutu to shi kenan fa sai uwar Anas ta zo tana ainihin takaba ana kwana ana tashi sai Abu Talha al-Ansari kuma ya ganta yana so ke wannan bazawara ai ba irin ki ake ki kaza kaza kaza sai ta ce a a aure bai yiwa tsakanin ni da kai ina musulma kana mushriki amma da zaka musulunta da sai ya ce a a ke dan dai kin gani talaka ne ba ni da kotaro shine zaki ce musulunci ba na sunna ba ta ce wallahi da zaka tsaya musulunci kake da gaske wallahi ko taro ba ni so a hannunka sadakinka shine musuluncinka sai ya ga to shi ko uwa ce ta tsine mai albarka uban shi ne mai baki ka zauna ga ka tuzuru ga ka gwauro ga ka ba mata ga ba musulunci to don ne zaka ji shine sai ya ce ina zan je musulunta ai wurin manzon Allah zaka je nan da nan ya tafa ta gaba suka tafi ya je ya musulunta aka daura musu aure yana zuwa zai musulunta sai annabi ya ce ga Abu Talha al-Ansari nan ya taho gurin ku zai musulunta goshin shi na kyallin musulunci kan ya musulunta Allah ya saka goshin shi ke kyallin musulunci ya tunkaro alheri abu talhatal ansari kenan to shi kenan annabi na isowa madina sai wannan mata ummu sulaimin sunanta rumaisa ko ramila ma'ana tana da sunaye da dama kamar yadda kai kake da sunaye da dama a ce maka tanko a ce maka wane ne sunan kaka dan ladi duk ga sunaye nan iri-iri haka ita ma wannan rumaisa ramila ummu sulaimin shikenan sai ta ɗauko ɗanta ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama anas ta ce ya manzon allah ga wannan ɗanawa ɗan lele ne haka ta ce dan lele ne wannan ɗana ya manzon allah gashi nan ka riƙe shi ya rinka maka ainihin hidimomin gida boyi-boyi ne shara ne girki abubuwa kai nika gashi nan ya rinka maka ta bayar da shi tana nan bayan kwana biyu sai ta sake lallabowa mace ce mai dabara sai ta ce ya manzan Allah dan nawa dan boyi-boyin naka a dan rinka ya nemi shi addu'a sai manzon Allah ya ce Allah ka sa wa Anas albarka Allah ka sa mai albarka a dukiyar shi da 'ya'ya da rayuwar shi shine za ku zo ku ji Anas sai da ya shekara ɗari ‘ya'ya kuma tun yana da rai sai da ya tambayi babban yashi mai suna umaina ya ce wai ke ‘ya'yana nawa ne a duniya don ya makance a lokacin sai ta ce to baba ɗari dai sun mutu waɗanda aka binne su ga kuma saura a tsakar gida dai ana nan za a yi sansa za a lissafa anas ɗan maliku kenan ya ce a shekara ana ɗiban dabino so ɗaya shi so biyu yake ɗiba duk bayan wata shida annabi ya mishi addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine aka ce sakanal basra ya zauna ƙasar basra ta ainihin ƙasar iraq kenan mata biha sanata salasin wa tis'ina huwa wa jabir ibn zaidin fi juma'atin ainihin wato ya rasu a ƙasar basra din a shekarar hijira na da casa'in da ainihin uku da shi da jabiru dan zaid ba jabiru dan abdullahi ba a wata ranar juma'a a wannan rana ainihin anas da shi da jabiru dan zaid suka ainihin rasu dukkan su sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan abinda ainihin nake so ka gane anas fa ya zauna hannun annabi yana da shekara goma a duniya ne anas aka tambaye shi ya ce tun da nake annabi bai taba cewa dan me kai kaza ba sai malamai suka ce lallai annabi yana da haƙuri da yaran gida ka zauna da yaran gida boyi-boyi house girl ko house help ko house boy baka ce kai bar kaza ko kai yi kaza mana ya dace shekara goma aka ce kai annabi na da haƙuri sai aka ce kai shi ma kuma anas yana da hankali yana lura me ya kamata ya yi yayi me ya kamata ya bari ya bari haka ya kamata a matsayinka na yaron gida ko matar gida ka tsaya ko ki tsaya ki nazarin menene mijinki ke so sai ki me mijinki baya so sai ki bari amma sai an ce ki bar kaza gobe a sake faɗi jibi a sake faɗi saboda kina da kunnen ƙashi ya ce miki baya son miyar dage-dage abin da yake so shine yana son miyar yauki duk sanda kike sha'awar dage-dage sai ki yi a baki ki shi kuma duk sanda ya bude ga koriyar miya su hada ido sai ki ga yana murna tunda ya ce be so to be so kakki ce duk duniya ana so shi ba duniya bane shi shine abin da ya kamata mata kenan ba mata ba duk wanda kake zama da shi shago ne a kasuwa a ofis ne ka tsaya ka karanci halin mutum sai ka zauna da shi lafiya amma saboda tsogala wai in ka san wane bai son kaza wai wane bai son kaza wai kuma kazan zaka kai dabba ne kenan wallahi haka ake zaman aure ki tsaya ki nazarin ki ga abubuwan da mijinki baya so baya son ya ji kukan yaro to tunda ko haka ne ko ɗanki yayi miki laifi in mai gidan yana gidan sai ki daga ba za ki bada horon a lokaci dan shi yaron ana dukan shi zai kuka to in yayi kuka zai bata mai gidan rai to ke sai ki hakura yana fita in yaso sai ki kama kunnen shi ki ja rankwa shine bulala ce dan kaga babanka na nan ko kus haka misali kin ga kin jefi tsuntsu biyu da dutse daya can baki bata miji ki rai ba nan kuma kin yi punishment kin yi horo amma ki mangare shi yayi kuka yace ba ni son kukan yaro kice to ya zai yi kaza ba ki da kan gado kin zama tinkiya ودفن بالطف على فرسخين من البصرة akace an rufe shi a ƙauyen at-taff farsakhi biyu ne wato tsakanin wannan gari ainihin da ainihin basra duk farsakhi ɗaya yana da mil uku mil nawa kenan mil shida tsakanin ƙauyen da aka rufe anas da ainihin garin basra jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko irin waɗannan garurukan in kana son ka san bayani a kansu ƙasar basra ƙasar iraq sai wani malami mai suna al'imamu yaqutu alhamawi shi sunan shi kenan yaqutu bahamawi ya rubuta littafi ya sa mishi mu'jamul buldan kamusin garuruwa sai ce maka daga kwankwaso zuwa madobi kilomita kaza ne akwai wata tsamiya da matafiya ke zama suna hutawa amma an sare ta a ranar kaza ga watan kaza akwai wani rafi amma an cike shi an yi gada daga kano zuwa ainihin birnin kudu kilomita kaza ne daga jihar abia zuwa kaza ne me yasa ake cewa abia abia sai ce kaza ne haka yake yaqutu alhamawi mujalladi biyar ne littafin ka je ka same shi eh malamai kenan malaman hadisi alherin Allah ya kai musu wa kana akhira man mata bil basra min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yan shine mutun na ƙarshe daga cikin mutanen da suka mutu a garin basra daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babu kasar da sahabbai ba su shiga ba suna basra har kasar italy yanzu in ka tafi fada pap roma kafin ka kai fada pap roma a kasar vatican akwai kaburbukan sahabbai da dama har za ga an rubuta a tarihi waɗannan kaburbukan mutanen muhammadu ne da suka zo kawo addinin su garin nan suka rasu irin kaburbukan su abu ayyub al ansari da sauransu jama'a musulmi mun gane wannan ko haka kai ma yanzu aka ce ka tafi jihar imo ne jihar abia state enugu state anambra state abakalike ka je owerri ka je oyo ka je lagos ka je yada addini ka je karantar da kaza je ka kauye kaza mutane suna can suna son addinin musulunci sai a je amma a tsaya wai dan an ki nada ka limamin juma'a a cikin birnin kano ne a zaria ne a kaduna ne sai a yi ta yaki a yi ta bala'i ga inyamurai can sun musulunta a ƙauyukansu ba su da limamin juma'a ba sa sallar juma'a tunda ba za su iya ba in dai limancin juma'a kake so ka je can nadi har irin na imamu maliku sai ai maka kai ta limanci kuma shek za su rinka ce maka shek babu gaddama ba wanda ma zai ce malam shek za su ce maka saboda girmamawa mun gane wannan da kyau ko wani iri ne nadin imam malik shehu dan hodiyo ya ce imamu maliku yana yin rawani ne ya amawali in ya nadi ya nadi sai kuma ya amawali ba wai lalle ya zama irin na sarakunan mu ya tintime mai haka ya kunne biyu a'a ma'ana amawali haka wanda zai rufe baki da hanci imamu maliku yana yin haka haka shehu dan hodiyo ya faɗi cikin littafin ihya'us sunna ghasalahu Muhammad ibn Sirina Muhammad dan Sirina wani ƙwararren malami Allah ya yi wa mutanen gidan baiwar ilimi to sai zan sun kware game da harkar gawa da Muhammad dan Sirina da Hafsatu yar Sirina sun koyi ilimin gawa ne ilimin wankan gawa da shirya likkafani a wurin wata babban malama mai suna Ummu Atiya uwar kyauta cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da cewa duk mata malamai to ummu atiya ta fi su karatu in dai wajen ilimin harkar gawa ne zaka ga bukhari ya rawaito hadisin ta yafi so 20 a cikin littafin shi game da wankan gawa ita ce tewa yar gidan manzon Allah ainihin wankan gawa to ita ta karantar da Muhammadu dan Sirina da Hafsa ɗan Sirina to wannan Muhammadu dan Sirina din shine yawa Anas wanka domin almajirin shi haka al'amari yake in aka ce dan uwa musulmi ahlus sunna ya rasu sai mu je mu yi tsayin daka akan gawan nan mu kawo likafani mu yi wankan gawa mu tsaya mu sallah komai da komai shikenan babu wani dan bid'a da zai matso amma dan uwa ahlus sunna ya rasu wannan ya janye jiki saboda ya ji an ce a ka naira dubu biyu za a sai likafani wannan ya ja jiki ko kuma a ce an zo za a yi limanci ga limaman bid'a sun zo dan me za ku ba su wuce kai dan uwa ahli sunna sai ka wuce shi yasa ake son kullun ka zama batirin ka na sunna yana cikin caji da zaran ana bukata kawai ka iya sallar gawa ka iya shirya likafani ka iya kaza wani tela cikin telolin musulunci sunan shi khayyatus sunna fa jama'a ne suka sa mishi khayyatu sunna in ka zo da likafani a shirya maka sai maka yadda aka yi wa annabi kawai sai guda uku in ka ce to ai mu da mun so ayi guda biyar ne ayi riga ayi dan kwali ko ayi rawani sai ya ce a a yadda ka gana din nan haka aka yi wa annabi hadisin yana cikin bukhari shikenan fa sai aka sa mishi khayyatu sunna telan sunna sai ya ce madalla da irin wannan nickname din wannan sunan yayi daidai waƙila aka ce asha mi'ata sanatin ya shekara ɗari a duniya shi anas wa mata sanata ihda wa tis'ina a ƙarƙashin wannan sai zan yara suke nan shekara ta casa'in da ɗaya rawa anhu sabitu ibn aslam sabitu dan aslam ya ruwaito hadisi daga gare shi yana daga cikin almajiran shi kun ga shi ya ruwaito wannan hadisin ma da muke sharhi akai abu muhammadun albunani sabitu din ane mai alkunya da cewa baban muhammad albunani nasba shi kenan mata sabitun sanata sab'in wa ishirina wa mi'atin shi sabit din ya rasu shekara hijira na da ɗari da ashirin da bakwai Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu jama'a musulmi wannan ainihin shine ƙarshen ainihin kitabul imani wanda a wato ƙarshen wannan babi da al'imamul bagawi ya ƙulla mana dangane da abubuwan da suka shafi babin imani to amma sai kuma ya ce babu bayani a'malil islami wa sawabi iqamatiha babin da ke bayani akan ayyukan musulunci da lada ga wanda ya tsaye da ayyukan musulunci gwamna ne kai shugaban ƙasa ne kai mai gida ne kai wa alƙali ne kowane ne ka tsayar da shari'ar musulunci da izinin Allah ka tabbatar da ita ɗari bisa ɗari jama'a ba munafukan shari'a ba fa yi uminuna bi ba'adin wa yakfuruna bi ba'adin ɗari bisa ɗari duk wanda ya ce za a yi shari'ar musulunci amma ya ce yanki kaza ba zai yi wa a yi shari'ar musulunci ba wannan kalmar ba ma gujiyar kalma ce ba wani guri a duniya da shari'ar musulunci ba za ta iya aiki ba babu ka je ka karanta littafin kitabu shari'a na malam muhammad malam ainihin yusuf al-qardawi shari'ar musulunci salahiyatuha shari'atul islam khuluduha wa salahiyatuha litatbiq fi kulli zamanin wa makanin lacca ce yayi wa dalibai na wata jami'a a kasar libya aka juye ta aka mai da ita ta zama littafi yace jama'a shari'ar musulunci ta dace da a yi ta a yi aiki da ita a kowace jiha a kowace ƙaramin hukuma a kowane gari ta dace da kowane zamani yanzu ba ga shari'ar musuluncin can ane ɗari bisa ɗari a ainihin ƙasar afghanistan ba ɗari bisa ɗari ba sarautar gargajiya ba mai martabawa na khilafa ta musulunci kawai ake yi sai dai a ce amirul mu'minina khalifan musulmi wane shine shugaba na musulunci na musulmi musulunci ne ya naɗa shi musulunci yake yi da sunan musulunci yake aiki babu ja da baya ƙur'ani da hadisi kawai suke aiki da shi saboda aikinsu da hadisi ya kai matuƙa fa wasu ko yadda ba su yi hira da su a talabijin nan ce me yasa sai su ce saboda hoto haramun juyin duniya wasu su ba sa yadda su bayyana so tashar jazira wadda ke kafar garin dauha kasar su shaukani ita ce tashar musulunci kadai da suka yadda da ita take zuwa ta ɗauko rahotanninsu to malaman da suke da ɗan sassauci sai su yadda a hira da su ko kuma su zo studio tashar talabijin ɗin a hira da su amma wasu 'yan mazan jiya gam da gam irin su abu zarri sun ce ba yadda za su yadda kamera ta haska su a ɗauke su a talabijin sun ce haram ne me yasa hoto haram ne sassauci suka ce babu duk da ba mu yadda da bangaren wannan ba don haka kai mai ganina kake ganina a talbijin a yanzu mun fahimci wannan da kyau ko domin annabi ya haramta hoto amma wanda ya kai da bukata fa ana iya halattawa annabi ya haramta gunki amma wanda ya kai da bukata ana iya halattawa gunki ai yar bai gunki ce amma ga sahabiya ta ce suna sa yara su yi azumi in azumi ya ba su wahala la'asar ta yunwa ta yunwa yaro da ya kuka mama abinci kaza kaza sai wata ba shi yar bebi sai je na wasa da ita wannan ya nuna halaccin yar bebi sannan kuma aka zo ɗakin annabi sai ga aisha an auro ta tana shekara tara an ce kowa ya sai kwando ya san zai zub da ruwa duk wanda ya auri irin yangu musulmi din nan yan kanana shekara tara shekara goma dole ta zo da yar bebi to ya ka iya sai ta zo da yar bebi da dawakai guda doki guda mai fuffuke da yar bebi guda biyu yar tsana sai ta zo sai 'yan mata sai su shigo suna wasa da annabi ya shigo sai kawayen za su gudu sai ce a ku zauna ku ne masu ɗaki barin ban muku ya auri karama yarinya dole ne 'yan wasa su zo to shi kenan sai ran nan yana zaune sai tana wasa da yar bebi sai ya dubi waɗannan 'yan tsana guda biyu yar bebi ya ce waɗannan fa ta ce 'ya'yana ne haka kun san 'yan mata suke yara ƙanana haka nasin hadisi ya ce sai ta ce ai 'ya'yana ne sai ce to wannan kuma fa doki ne har da fuffuke haka sai ta ce iyi baka jin annabi Suleiman ma yana da doki mai fuffuke sai annabi ya kyalkyale da dariya har sai da aka haƙoran shi domin abin ya kasaita kuma yau a ce annaba ake ba labarin annabawa annaba ake wa hadisi abin akwai ban mamaki da sha'awa jama'a mun gane wannan da kyau to da wannan ne sai malamai suka ce ashe babu laifi idan hoto ya zan akwai bukata zaka je aikin hajji ne zaka je makaranta ne babu laifi a a kallon talbijin ne kallon bidiyo ne abin da ya zama akwai bukata babu laifi amma ka a ga tsiraiki ka a ga al'aura ka a ga abin da zai shagaltar daga ainihin bauta Allah ka a bar yara su ga abin da zai lalata tarbiyya dan haka wa'azi ne a kasar na bidiyo abin da yake ya halatta wannan babu laifi amma tsiraicin mata yan iska kaza wannan kam sai a kashe ashe bukata ce za ta sa to duk da wannan sai wasu 'yan mazan jiya su su irin waɗannan 'yan taliban 'yan afghanistan suka ce a su kam dai ba larura ba ce a gansa a talbijin inda za a hira da su a rediyo a yi amma a talbijin suka ce har abada don haka sai ka ji 'yan jaridan sun ce to ku yi mana haƙuri mutanen namu gashi mu kaɗai ɗin suka yadda mu ɗauko rahotonsu amma an samu 'yan mazan jiyan cikinsu sun ce ba za a ɗauke su da kyamara ba 'yan afghanistan kenan sun buwaye duk wani arne a duniya a yau duk wani kafiri sun buwaye shi usama bin laden yana can a zaune daren dakam ka yi magana kuma a rushe ofishin jakadancinku yi magana mana babu bayani a'malil islami wa sawabi iqamatiha yace babin da ke bayani akan ayyukan musulunci waɗannan ayyuka ne zaka yi a gane cewa kai musulmi ne sannan wanda lada zaka samu in kana bayyanar da sallah azumi zakka hajji wa'azi jama'a mun gane wannan a rinka bayyana ayyukan musulunci karka rinka kyamar a ce kai musulmi ne a banki kake aiki a asibiti kake aiki kai malami ne lecturer ne kai a duk inda kake direba ne ko ina kake ka bayyana kai musulmi ne ya kai wa wasu musulmi fa masu ƙoƙarin yada addinin musulunci sai su tafi ƙasashen amerika da ingila suna tasi ba fa 'yan tasi ba ne malamai ne zai je ƙasar ingila sai sai tasi sai nemi izinin zama a kasar ingila ko america ko belgium ko ina duk kasashen nan da suka san ana kyamar musulunci sai je sai zama dan tasi in ka shiga ainihin tasi din nan daidai inda za ka zauna sai manna stika sai manna takarda haka if you have any question about islam ask me in kana da wata tambaya akan musulunci tambaye ni sai manna a daidai sit din gabanka ka sai ka gaba ture ya waiga ya tambaye shi ayyuwar musulun kai musulmi ne eh kaza kaza sai sai a fara suka ce daga haka suna ta musuluntar da mutane duk hanyar da'awa ce malami ya je zama dan tasi ko ana cikin abin nan sai danna kaset na turanci na wa'azi ko kuma in ya tashi sallamar ka misali ka hau tasi daga sabon garin zaria zuwa cikin garin zaria naira ainihin ashirin ne sai ya dau naira goma sai ya ce gashi nan naira goma ta isa sai ce ga wani kaset ko za ka saurara sai tafi sai baka haka suke da haka suke yada da'awa bai wuce kwana bakwai bai aka saka su a tashar talbijin aka hira da su a talbijin na ainihin shariƙa a shariƙa a nan ƙasar dauha qatar qala allah subhanahu wa ta'ala yaza dan najeriya ka dage kai da'awa Allah mai ɗaukaka da albarka Allah maɗaukacin sarki mai tsarki da ɗaukaka ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال الله يفاكتوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce innal ladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka gaskata Allah kanat lahum jannatul firdaus nuzula aljanna firdaus ita ce masaukin su wa amilus salihati suka yi aiki na gari ba imanin kaɗai ba aiki na gari kaga bayyana ayyukan musulunci kenan sallah azumi zakka hajji kyakkyawa aqida sadar da zumunci biyayya iyaye taimakawa talakawa kyautatawa makwabta mutunta al'umma ganin darajar mutane jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki yace in aka tashi kiyama aljanna firdausu ita ce za ta zama watin rum ɗinsu ka san ka je ganin yalla baiwa ne ranka ya dadewa ne akwai wani ɗaki da za a ajiye ka kafin wana ya fito daga wurin yallaɓai kai kuma ka shiga sai ka ji ɗakin nan an sa mai iya kwandishan mai sanyi mai daɗi ko to watin rum ɗinsu kenan ko to watin rum ɗinka kai kuma aljannar firdausu zai zama ma'ana aljannar firdausu ita ce masaukin farko da za a fara maka maraba lale yayin da ainihin Allah ya nufe ka da ainihin rahama Allah ya nufe mu da ita suratul kahfi aya ainihin ta bakwai aya ta ɗari da bakwai sannan Allah maɗaukakin sarki ce allazina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari tuba lahum alherin Allah ya kai musu wannan wata irin hausa ce da bahaushe muka gada iyaye da kakanni haka suke yin irinta tuba sai a ce alherin Allah ya kai maka suna fassara wannan kalma da alherin Allah haka suna fassara da a ce ainihin walillahi darruka alherin Allah ya kai maka yawa na wata hausa ce musamman kanawa za ku ji suna yin irinta to wannan tuba tana ɗaukan wannan ma'anar ya zan addu'a kenan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari alherin Allah ya kai musu ko kuma tuba aka ce wata bishiya ce a aljanna wadda ita wannan bishiyar wanda ya ainihin shiga inuwarta sai ya shekara saba'in bai ainihin wato ƙare inuwarta ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to sai aka ce tuba lahum wa husnu ma'ab sannan kuma kyakkyawan ainihin wato makoma ta tabbata ainihin gare su to aiki na gari jama'a malamai suka ce yana da manya-manyan rukunai biyu rukunin farko shine kai aiki na gari tsakaninka da Allah sannan yadda sunna ta dace wannan aya suratul ra'd ta zo a aya ainihin ta 29 to jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya kure anan ne zamu ainihin dan saurara insha Allah ta'ala sai gobe mu sake dauko wannan aya ayoyin nan da babin nan mu sake sharhi sai kuma mu wuce insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika نعم